بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa al'ummar musulmi maza da mata barka da zuwa wannan cibiyar mu ta darul hadisi salafiya kafin babban malamin mu Muhammad Awwal Adam Albani Bariya Allah ubangiji ya cika shi da rahma kafin mu shiga cikin gabatar da waɗanda suke a zaune da malami da zai gabatar mana da karatu za mu fara sauraron karatun alkur'ani a matsayin mabuɗi kuma mawankin kunnuwa insha Allah saboda wannan shine abin da ya tabbata daga magabata kusan da suka yi wani majalisi ko halka suna fara buɗe wannan majalisi ne da karatun alkur'ani da haka za mu gayyaci ɗaya daga cikin ɗalibanmu daga ɓangaren kulliyacin shehu albani da dirasatul islamiyya al'aliya ustaz ismail hamma zai zo ya karanta mana abin da ya sawwaka a cikin alkur'ani fal yatafakkar mashhur
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وعن أسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون
التكبير ala ramma Ismail Hamma barakallahu fi a kai tsaye kamar yadda aka ji a sanarwa malami da zai gabatar mana wannan karatu shine a Sheikh Dr. Muhammad Nura Zubair Abdullahi Dambo hafizahullahu wa ra'a wanda kamar yadda ake gani malam ya riga ya iso a malam sananne ne ba sai mun yi ta dogon bayani wajen sanar da shi ba al-ma'ruf suka ce la yu'arra malami ne a jami'ar Kaduna State University da ke ainihin wato Kaduna kuma jagora ne na markar na Baba Ahmad da da yake karantar da al'umma da duniya baki daya addinin musulunci da kuma wato al'amarin rayuwa Malam Nura insha Allah zai gabatar mana da wannan karatu kamar yadda muka sani har ila yau shine shugaban majalisar malamai na kungiyar jama'atu zalatul bid'a wa iqamatu sunna na wannan yankin Zaria akwai malamai da za su yi ta'alikin wannan muhabara insha Allah bayani na gabatar da su zai biyo baya maudu'i da malam zai mana bayani akai shine yadda ya kamata musulmi ya mu'amalanci lokacin fitina a dube da zuwa ga abin da ya taso mana a wannan ƙasa namu musamman wanda kuma ya daɗe da tasowa a duniya baki ɗaya idan musulmi ya samu kanshi a halin fitina menene abin da ya kamata musulmi ya rinka yi na zance ko aiki ko kuma yin wato tunani sanin kowa ne a mu al'ummar mu muna da irin wasu ɗabi'u mabambanta a daidai lokacin da abubuwa suka taso irin wannan sai ka ga kowa ya shiga cikin rudani waɗanda suka maida abin wasa ita kwamedi da shi waɗanda suka ɗauki abin ba a bakin komai ba ne su rinka cewa madalla suna san barka wasu kuma su ja baki su shiru wasu su ta tsokaci ba tare da sun san abin da suke faɗi ba to shine muke so mu ji a mahanga ta addinin musulunci a matsayin mu na musulmi ya kamace ya kamace mu mu mu'amalanci irin wannan hali ba tare da ainihin wato dogon jawabi ba za mu ainihin wato mika abin magana zuwa ga malam ubangiji Allah ya saddada shi ya faɗi mana abin da yake daidai kuma ya yarda da shi Allah ya ba mu ikon fahimtar bayanan da malam zai gabatar akramaka Allah ku ya tafaddal mashkuran ma'ajiya
الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدك الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أتك الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan da haɗuwa a wannan babban masallaci masallacin Sheikh Awwal Adam Albani Zaria Allah ya gafarta masa wadda ke wannan cibiya babban cibiya ta ilimi ta darul hadisin salafiya wadda shi babban malaminmu Sheikh Sunna Sheikh Awwal Adam Albani ya kafa Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi Ubangiji ta'ala ya gafarta masa Allah ya haskaka kabarinsa, ya yafe masa dukkan kurakuransa, Ubangiji ta'ala ya ba shi ladan dukkan waɗannan ayyuka na alkhairi da ake gudanarwa, a matsayinsa na wanda ya assasa wannan aikin alkhairi. Yanzu da nake magana muna da ran litini sha tara ga watan Jumadal Ula ta shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai. wanda wannan ya yi daidai da goma ga watan efur shekara ta dubu biyu wato goma ko daren goma kenan zai zama daren goma ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya kamar yadda babban malami shakshisu ya ambata cewa maudu'in wannan haɗuwa halin da ya dace musulmi ya tsinci kansa a lokacin fitintunu ta fuskan lafazi ta fuskan ayyuka me ya kamata musulmi ya aikata me ya kamata musulmi ya rika faɗa yayin afkuwan fitintunu cikin al'umma muhimman gaɓaɓɓa da zan tattauna a kansu ga su kamar haka ina so ne magana dangane da ta'arifi definition na me ake kira fitina sannan ambaci nau'ukan fitina daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan sai an ambaci mawqifin musulmi yadda musulmi yakan fuskanci fitina in tana afkuwa sannan in faɗi siffofi wadda Allah maɗaukakin sarki ya siffanta mummunai da su siffofi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya siffanta mummune da su yayin afkuwan fitina sannan wannan zai kai mu zuwa ga ambata haƙƙoƙin waɗanda ba musulmi ba a garuruwan da musulmai ne suka fi yawa da wasu abubuwa da ke da alaƙa da waɗannan abubuwa waɗanda suka iya tasowa cikin wannan lacca da za mu gabata. Farko ina mai neman agaji da Allah subhanahu wa ta'ala sai in ce da ku. Al-Imam Ibn Manzur a cikin littafin shi Lisanul Arab Allah madaukakin sarki ya gafarta masa. Ya kawo maganan al-Imam Al-Azhari yace in aka ce al-fitnatu ana mata sani a ce alfitan alfitan fitintunu da yawa kenan alfitnatu fitina kwara daya to in kan mu fassara ta da larabci sai ce al-ibtila wal imtihan wal ikhtibar a jarraba mutum a gwada shi a murda a gani zai yi raki ko ba zai yi ba suka ce asalin wannan kalma an ara ne daga maganar da larabawa kan ce fatantul fiddata wa dhahaba na goge na goge wato zinariya da azurfa idza adbahtuhuma bin nar inna zanna su a wuta wuta ta kona su har zinariyar ko azurfar suka yi taushi wanda kunar wutar zai sa dukkan datti na tsatsa ya fita to da yawa balarabe yakan ce ka tantu zahab wal fidda yana nufin ya sanya zinariya da azurfa a wuta to daga nan sai aka ambaci dukkan wani abu mai wahala sai a kira shi alfikina irin yadda zinariyan can da azurfan can kan wahala lokacin da aka sa su a wuta asalin kalman daga wannan aka samu al-imam ibn al-arabi cikin manyan malaman lugha yace in aka ce alfitnatu wani lokaci kalman ta kan zo da ma'anan al-iktidar shine a gwada mutum a jarraba shi a ga zai iya ko ba zai iya ba sannan akan ce alfitnatu ana nufin al-mihna in an ce al-mihna shine tsananin jarrabawa mutum ya tsanci kanshi a jarrabawa ta wahala sannan akan ce alfitnatu ana nufin kuɗi wato dukiya akan ce mata alfitna wani lokaci akan ce alfitna in ji al'imamu ibn al'arabi ya ce ana nufin ‘ya'yan da ka wato ‘ya'yan da ka haifa maza ko mata sannan akan ce alfitnatu ana nufin kafirci akan kuma ce alfitnatu ana nufin saɓani da ke afkuwa tsakankanin mutane na ra'ayoyi wancan ya fahimci kaza wancan kuma ya fahimci akasin haka da shi kanshi tsananin saɓani tsakankanin mutane ana kiran haka ɗin da alfitina sannan akan ce alfitina a lokacin duk da aka sanya ƙarfe cikin wuta to wannan murda ƙarfe ɗin ko wato sanya ƙarfe a cikin wuta ana kiran shi alfitina sannan akan ce alfitina to wani lokaci ana nufin zalunci akan ce alfitina to kuma lokacin ana nufin ayyukan zunubai ko kuma ayyukan bata kamar da akan ce alfitnatu ana nufin dukkan mutumin da ya kama wani tafarki na bata wannan tafarkin na bata ana kiransa alfitna da wannan ne Allah ta'ala ke faɗa a cikin suratul safat da yace ma antum alayhi bifatinin ma antum alayhi bifatinin lafazin fatinin da ubangiji ta'ala ke faɗa a nan ma'ana ku ba za ku fitar da wasu kan wannan abin ba shi ne fatinin ma antum alaiki bi fatinin ai ma antum alaiki bi mudillina ba za ku fatar da wasu kan wannan al'amarin ba wani lokaci kuma akan ce alfitnatu ana nufin tozarci ko tonan asiri ko tallata da Allah ta'ala ce wa man yuridullahu fitnatahu wanda Allah ta'ala ya so ya fitine shi ana nufin wanda Allah ya so ya fallasa shi ya tuna a filinsa kamar yadda su da yawa akan ce alfitnatu ana nufin tsananin azaba akan kira ta alfitna shi yasa akan ce wa azabtar wanda shawa kafirin suka rika wa mummune a farkon musulunci ana kiran haka din da alfitnatu sannan akan ce alfitnatu ana nufin yaki wato yaki da za a kawo maku hari don a kashe ku ko a lalata dukiyar ku sannan akan ce alfitnatu ana nufin wato kisa kashe mutane kaga yaki daban yaki wannan ya kai hari wannan ya kai hari sannan kisa sawa'un na ‘yan daba ko ‘yan kalare ko dukkan waɗansu waɗanda za su ɗauki ɗabi'ar neman kashe mutane da ana kiran wannan aikin alfitnatu a larabci sannan barazana ma ai intimidating ɗinki ai maku barazana wannan barazanar akan kira ta alfitnatu a harshen shari'a harshen shari'a za ku ji Allah ta'ala ce in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru wato fala junaha alaikum an ta'suru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru ba laifi ku hada sallah in kuna jin tsoron kar kafirai su maku barazana ko kar kafirai su kai maku hari in kuna jin tsoron intimidation wato barazanan kafirai in kun hada sallah babu laifi wannan kharaja ma kharaja la ghalibi fala mafhuma la ba ka cewa a lokacin da ba ka jin tsoron kai harin kafirai ko ba ka jin tsoron barazanan kafirai to ba za ku hada sallah ba yake kira kharaja ma kharaja al ghalibi fala mafhuma la a ilimin usulul fiqh haka Allah ta'ala ce ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim an yaftinahum kaga an yattina hum wato su musu barazana ko kuma su kashe shi sannan haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin ingantaccen hadisin da al-Imam al-Bukhari ya fitar mahaifin Allah ya yi barci ya farka sai rika cewa sahabbai inni la'ara al-fitna taqa'u khilala biyutikum mawaqi al-qasri na hango fitintuni suna suna sauka a saman gidajenku irin saukan ruwan sama yanzu in ruwan sama ya zo gari kaga kowane gida a garin ɗan su fitinan za ta sauka to ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace an nuna man a cikin barci na nan gaba fitintunu za su sauka cikin al'umman nan kowane gida sai ka samu gidan ya rabotu da wani nau'i na fitina mun gane ko cikin fitinonin cikin fitintunin da aka ambata maka a baya sannan haka karanci na mata su rika fita ba su jabi kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun mace ta zanto ba ta sa hijabin shari'a ba za ta sa zumbule ne yumbule ne hijabi hakkar ba za ta fita da wani abu after dressing tana nuna wani bangare na jikinta shi ma wannan malamai sukan ce akan kira shi fitina a musulunci dan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin da al-imam al-bukhari ya rawaito ya ce ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru ala ar-rijal min an-nisa ba wata fitina da na bari a bayana yadda wannan fitinin ke cutar da iya maza ke cutar da ƴaƴa maza sama da fitsararrun ƴaƴa mata wanda suke bayyanar da ƙarfinsu suke bayyanar da kulliyarsu in ma a kafafen yaɗar bayanai na zamani wa in ma a kan tituna da kasuwanni da jami'o'i da wuraren da sauran wuraren taruwar mutane to duk wannan ana kiran su fitintunu sannan akan ce fitina ana nufin jarrabawa ko ta talauci mutum ya nema bai samu ba ya nemi ya ci bai samu abin da zai ci ba ko kuma fitina ta rashi kankan abin hannu a jarraba mutum ko fitina ta rashin lafiya duk wannan akan kira shi fitina kamar da Allah ce awala yarawna annakum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marrataini ba ka ganin ana jarraba su a gwada su a kowace shekara ko so daya ko so biyu wanda Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ambaci misalan waɗannan fitintunu cikin hadisai mabambanta kaɗan daga cikin hadisan zan ambata mana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace badiru bil a'mali kitanan ku gaggawa ku yi aikin alkhairi kafin afkowan wata fitina in fitinar ta zo za ta zo ne ta fita in lailin muzlim yadda ka san wani yankin dare mai duhu yusbihu ar-rajulu mu'minan mutum zai wayi gari yana mummuni amma wa yumsi kafiran kafin yamma kuma ya zama kafir wa yumsi mu'minan zai kai yamma yana mummuni wa yusbihu kafiran kafin gari ya waye ya zama kafir yabi'u dinahu bi aradin min ad-dunya zai rika siyar da addininsa da wata kwalamar duniya ya kankanwa saboda duniya ta sai yadda sai ya kuzbu zuwa ga wata muguwar aqida wacce za ta lalata imaninsa ta lalata tauhidinsa ta tabbatar masa da shirka a cikin zuciyarsa saboda son duniya sai ya rungumi wata bid'a daga cikin bid'o'in da za ta rika raba shi da addini wato bid'atun mukaffiratun bid'a wacce za ta kai shi zuwa ga kafirci irin bid'an yan tafi ne na ƙaryata hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam gaba daya wannan bid'a ce mukaffira bid'a da za ka gina ta akan ƙaryata dukkanin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan bid'a ce da take kaiwa zuwa ga kafirci Allah madaukakin sarki ya tsare wannan hadisi ne ingantacce al'imamu muslim ya ruwaito shi sannan har wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce inna baina yadayhi sa'atu fitanan kafin tashin alkiyama da da tashin alkiyama akwai wasu fitintunu wannan fitinar za ta zo ka fita illailil muslim yadda ka san wani yankin dare mai duhu yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan mutum zai wayi gari yana mummuni mutumin kirki amma wa yumsi kafiran zuwa yamma ya zama kafiri wa yumsi mu'minan ya kai yamma ya yi maraice a mummuni wa yusbihu kafiran amma ya wayi gari yana kafiri waɗannan fitintume in suka zo alqa'idu fiha duk wanda ya zauna bai kai ya komo ya samu ruwa zamansa bai nufe don taimakon wannan fitinar da ƙara yaɗa ta ba hairun minar ƙa'ir ma'ana wanda ya zauna ya kwantar da kai ya ɓuya da yadda wannan fitinar ta shafe shi ba ya fi alkhairi sama da mutumin da ya ɓuya kerere cikin fitinar yana hangen fitina hangensa wal qa'imu fi khairun minan mashi mutumin da ya tsaya a tsaye a cikin fitinar bai kai ya komo don wura wutar fitinar ba shi kuma ya fi wanda ya tsaya a cikin ya fi wanda ya tsaya a cikin tasarri wanda ya tsaya can ba tare da wani aiki don ƙara haɓaka fitinar ba babu shakka ya fi alkhairi sama da mutumin da ya dinga kai yana komowa don kaɗan ya rura wutan wannan fitinar mun gane ko mun ambaci cewa waɗannan miyagun aƙidu duk suna cikin fitintunu a wayi gari kai tsaye ka rika jin wani mutum iri ya kira sunan al-Imam Bukhari ya kira sunan al-Imam Muslim ya ɗauki littattafan da suka tattara hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam in jantattu ya dura ma al-Imam Bukhari yaji ya dura ma hadisan da ke cikin sahih Bukhari din zaji yana kana shaida shi in wani mai jama'a suna tauraron sa wannan fitina ce gagarima duk mutumin da ya ƙara hura wutar wannan fitina ta hanyar ya kai ya komi ko ya shiyar wannan maganar dukkan wani aiki da za ka yi don ka haɓaka wannan fitinar to babu shakka kana tare da sharri wanda bai wannan aikin ba ya fi ka alkhairi ba ita kaɗai ba da dukkan sauran mabambantan fitintuni wanda muka ji su a baya sannan walmashin fiha wanda ya kai ya komo cikin fitinar khairun min sa'i ya fi wanda yake aiki ta ɗuru domin ya tabbatar da ya promotin wannan fitina kuma wace irin nau'in fitina ce fitina ce ta yaƙi yaƙin da ba a gina shi kan tsari na musulunci ba ko fitina ce ta wata da'awa ta ƙasa ko fitina ce ta barazanan turawan yamma ko wata fitina ce ta barazanan yahudawa to duk mutumin da ya ƙara haɓaka wannan barazanar to babu shakka sharrinsa ya fi mutumin da ko sharrinsa da sharrin da za tabbata gare sharrin da zai tabbata gare shi ya fi mutumin da shi bai kai ga ya ɗaukan fitinar irin tasa ba sai ma'aikin Allah ya ce fa kassiru kifiyakum in aka samu fitintunu na yaƙi irin a sami yaƙi alƙital al'amiya wani makahin yaƙi ba a san ta ina ya zo ba ma'aikin Allah ya ce ku karya wato bakanku wa qatlu autarakum ku yanke tsanciyar bakanku wannan zare da ake sawa baka wasribu suyutakum bil hijara ku dakutar da takubbanku fa in dukula ala ahadikum har in a kawo ma ɗayan ku hari cikin irin wannan makahon yakin ma'aikin Allah ce falyaqul ka khairu bunai adam to lalle ya zanto kamar mafi alkhairin ƴaƴan annabi adam din nan guda biyu wato kadai inda za a samu wata rigima rigima ta hallaka ta rigima kadai ba ta ba wai ta tushen addinin musulunci ba ila hatsaniya ce ta ƴan daba ya ce ta in shara misali a anguwa to ko da za a kai ga a faɗo wa ɗayan ku in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace falyakun ka khairu bunai adam to lalle ya zama kaman mafi alkhairin ƴaƴan annabi adam guda biyu labarin su ya zo cikin suratul ma'ida Allah madaukakin sarki ya faɗi labarin su watlu alaihim naba abul adama bil haqq قربا قربانا فتقبل من احدهما ولن يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط اليك يدي لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين اني اريد ان تبوء باثمي واثمي فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين Allah maɗaukacin sarki ya ce ka ba su labarin ‘ya'yan annabi Adam guda biyu labari ne na gaskiya, ɗaya daga cikinsu ya ba da sadaka, a lokacin da in ka ba da sadaka in Allah ya karɓi sadakarka, sai wuta ta sauka daga sama, sai ta ƙone abin da ka bada na sadaka, wannan alama ce da ke nuna Allah ya karɓi sadakarka. In kuma Allah bai karɓa ba, in wutar ta sauko, sai ka kewaye kayan da ka ije na sadaka ba za ta ci ba a ƙarshe sai ita ta tayi ta tafiyar ta ta bar maka kayanka to sai zanto su biyu ne duk sai suka ba da sadaka da wuta ta sauko sai ta kone na ɗaya da ka je kan sadakar ɗaya daga cikin su sai ta kewaye shi ba ta ci ba alamar Allah bai karɓi nashi ba sai wanda ba a karɓi nashi da wuta ta zagaye kasa sadakar ba ta ci ba sai kalli wanda wuta ta kone sadakarsa kenan Allah ya karba sai ce la aqtulannaka sai na kashe ka yace sai na kashe ka dan me Allah zai karbi naka bai karbi nawa ba to sai shi wanda aka yi ma barazanan kisa wanda Allah ya karbi sadakarsa sai mayar da martani ga wanda ba a karbi sadakarsa da yake barazanan kisa yace la in basatta ilayya yadaka inda zaka miƙo min hannunka litattunani dan ka kashe ni ma ana bi basitin ilayka yadiya bi aqtulak to ni ba zan mika tawa hannun dan kashe ka ba me yasa inni akhafu Allah rabbul alamin dan ni ina jin tsoron Allah ubangijin talikai inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismik ina so in ka kashe ni sai ka kwan da zunubi na da naka da babu sai a hada maka ka tashi gobe alkiyama da zunuban da ka aikata da zunuban da na aikata gaba ɗaya sun shiga wuyarta shi ne inni uridu an tabu a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar sai ka zama dan wuta wa zalika jazaa'u zalimin wannan shine sakamakon dukkan azzalimi wanda ba su didi ba sa dada da kai maka laifin komai zai ce zai kawo maka hari zai kashe ka to babu shakka yana siyan ma kansa tikitin wuta ne wannan hadisi ne ingantacce kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wata rana ya yi gari sai aka ji ya ce subhanallah ma za unzila laylata min alfitan sarki ya tabbata ga Allah me aka saukar cikin wannan daren na fitintunu wa ma za futiha min alkhaza'in me Allah ta'ala ya bude me aka bude na taskokin arziki aiki dusa wa tibatul hujurat ku tayar da ku tayar man da mata na sai ma'aikin Allah ya ce faruba kasiyatin fi duniya domin da su da yawa yaushe da dama za a cimma wacce a nan duniya a zahirance physically haka ba za ka ce tana yawon tsirara ba da za a ganta ta rufe al'aurarta ta rufe gaba ta rufe ba ta rufe kirjinta amma sai dai ariya tuntun akira tsirara za a tafe ta a walaƙance a rangobe alkiyama shi ne al'imam ibn hajar yake saboda su jagon nasa ko kutatan nasa bai cika ƙa'idojin shari'a ba الشيخ العلامة العلامة المقرير محدث الديار الشامية محمد ناصر الدين الألباني الله تعالى غفر كامسا يعربوا تلتاتي جلباب المرأة المسلمة مجلد يتاحة أتكون أن اللتاتي يافع شرطا تفاق قامة مسلمة شرطا نبدا تقص na daga ciki sai zan to mai kauri ya zan to mai fadi kai kama da tufafin maza kar ta sa mata turare kawai kama tufafin kafirai ya sauka har ƙasa ya zama dungulo ne har ƙasa sharuɗa ne guda takwas malam albani ya ambata su Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa sai ma'aikin Allah ya ce wato wato ma'aikin Allah yana cewa subhanallah ni Allah ta'ala jarrabi mutane da shi na saukan fitintunu to sai ma'aikin Allah ya rufarin wannan zance zuwa ga matan da ba sa yin shiga shiga irin na addinin musulunci sai siffanta su cewa za ka cimma mace ta sa tufafi a nan duniya amma kuma a rangobe alkiyama a walakanci Allah zai tashe ta domin hijabin bai cika sharɗan shari'a ba kamar da yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace sulfani min ahlin nar lam arakuma nisa'un kasiyatun ariyatun aka ba su siffofi guda biyu masu kishiyantar juna aka ce kasiyat sun sa tufafi amma kuma ariyat tsirara take wadda a ɗabi'antar duk wanda duk sanda aka ce wani ya sa tufa ai kaga kenan ba ka san yake ba duk sanda aka ce wani ka san yake ai kaga ba ba tufa a jikinsa to amma sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam as-sadiq al-masduq sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai faɗa masa kalmomi guda biyu masu kishiyantar juna yace al-kafiyat masu sa tufa a zahiri haka za a ga sun sa tufa amma kuma ariya bil haqiqa shar'iyyan islamikan tsarara ce amma a zahiri dai za a ce sun sa tufa amma dubi zuwa ga cewa tufafin nasu da suka sa bai cika ka'idodin shari'a ba ya zama fitina annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana kokawa yana cewa subhanallah kan irin wannan fitinar Allah madaukakin sarki ya tsare mu sannan har yau manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa cikin wani hadisin yace wa inna ummatakum lalle al'umman ku hadihi wannan al'ummar taku al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ju'ila afiyatuha fi awwaliha Allah ya sanya zaman lafiyarta da farkon al'ummar ne sahabbai sun zauna sun tsira da imaninsu sun tsira da ingantaccen aƙidarsu alƙur'ani ya ba da shaida a kansu ya yarda da aƙidarsu an yarda da su an yarda da yadda suka rayu su ba zaka Allah wa man ahsanu min Allah sai da ba ubangiji ta'ala ya nuna ya yarda da waɗannan sahabbai ya yarda da su an kawata imani wa zuyyina fi qulubihim al-iman وبينه في قلوبهم ولكن الله حبب اليكم الايمان ان الله مدوكين سنتي يتي واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر ما امرتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه yanzu in sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah zai musu wannan yaba yace ya kawata imani a ransu Allah ta'ala ya san ya sun zanto shiryayye ya shiryayyu ya san ya masan imani dukkan mutumin da ya zo ya kasa su da zagi da suka irin aqida da ɗan shi'a Ismailiyya shi'a Ja'fariyya Isna'atariya suke a kanta ai wannan mutum ba abin kai muwalat ɗinka ba ne ba ma'ana ba abin ka nuna masa ƙauna ne ko ka rungume shi ba duk wanda bai kasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da zagi amma yana daga cikin nau'ukan fitintunu a yau da yawa daga cikin ɗariƙun sufaye ɗariƙan ƙadiriya ko ɗariƙan tijjaniya da dama daga cikin dolayen cikinsu matukar za ta ba su cin hanci baka zagi shehu ibrahim inyas ba baka ce da sisi da abdulkadir komi ba bawan allah ne mutumin kirki suna danganta masa abubuwa ne na kazantawa da ƙarya suke yi in ka karanta littattafanka ba haka yake ba haka baka danganta wa shehu tijjani komi ba wanda shehu tijjani in kana karanta tarihinsa tarihinsa babu kyan karantawa kuma kuka za ka kyale su su sha baka taɓa musu shehunan nan ba to ko da za ka zagi sahabbai ko da za ka zagi tabi'ai to wai a wajen ɗan ɗariƙa shi kayi masa komi tunda ai baka zagi shehu ibrahim in yai ba zagin ka ya tsaya kan abubakar ne da umar da usmanu kaɗai wanda zai zagin maka sahabbai sai ne ya rage maka duk wannan na daga cikin nau'ukan fitintunu da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke isharar a kansu wanda sahabbai ba su fitinu da irin waɗannan fitintunun waɗanda ke ta aƙida ba yanzu a zamanin sahabbai har wani zai zo ya ce masa ku yi ta aiki da alkur'ani ne zalla abin da annabi ya faɗa muku ba ruwan ku da shi wannan mutum ina zai samu karɓuwa wajen sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي سيصيب آخرها بلاء بلاء كرشان الأمة ذا أدرك الأمة ده بلاء إي وأمور تنكرونها دوس أبو بوا ده بأسو وتجيء فتنة تتنتنو ذا سرك فاروا فيركق بعضها بعضا إن فتنة يو تفارو إن تبو بتزوسي كرينة تيو in ta jiba ta zo sai ka raina ta gobe wa taji'ul fitnatu domin fitina za ta zo yaqulul mu'minu har sai mu'mini ya rika cewa hadhihi muhlikati a cikin wannan fitina da wahala mu sha da wahala amerika za ta kawo hari da wuya mu sha sai ya rika kaddarawa kansa cewa zai hallaka sun matanka shi sai ta zo ta wuce kaman ba a yi ba wa taji'ul fitnatu sai wata fitinar ta zo kuma ta ƙara faruwa sai sai ka dumin mu nuna cewa hadihi hadihi a cikin wannan za mu hallaka a cikin wannan za mu hallaka ita ma ta zo ta wuce sai annabi ya ce faman ahabba an yubahdaha an nar duk wanda yake son a nisantar da shi daga shiga wuta wa yudkhala jannata a shigar da shi gidan aljanna fal ta'tihi maniyatuhu to mutuwarsa ta zo masa wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir alhalin ya yi imani da Allah ya yi imani da Allah da manzon Allah ya yi imani da ran gobe alkiyama wal ya'ti ila nasi ya mu'amalanci mutane alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi irin yadda yake son a mu'amalance shi ka je ma mutane irin yadda kake son su zo maka ka mu'amalanci mutane irin yadda kake son su mu'amalance ka wannan hadisin na cikin sahih muslim hadisi ne ingantacce annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana jan hankali yana faɗin nau'i daga cikin nau'ukan fitintunu ko yana bishara cewa lalle fitintunu za su rika faruwa lokaci bayan lokaci cikin wannan al'ummar kuma fitintunun kun ji su da nau'ukan su Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu abu na biyu jama'an musulmi waɗannan fitintunu da muka ji cewa za su rika faruwa to kadan wato in har sun faru ya ake son mummuni ya mu'amalance su ne mawqifin mummuni dangane da waɗannan fitintunu abu na farko dai jama'an musulmi mu tabbatar da cewa a daidai irin wannan zamani da fitintunu suka yawa fitintunun bid'a fitintunun shirka da Allah fitintunun da'awa zuwa ga kofofin jahannama fitintunun boye gaskiya da kin bayyana ta fitintunin damfara da cuta da zalunci sawa'un zaluncin shugabanni da talakawansu zalunci na manya zuwa ga ƙanana fitintunu ga ta nan ta ko'ina barna ta bayyana ta ko'ina a irin wannan lokaci ba mummuni bai da wani mariki bai da wani makami bai da wani matsira ko mafaka kamar duke alqur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ingantattu Allah ya ne za ka tamassuki at-tamassuku bi kitabi wa sunna ya ake riko da alqur'ani da hadisi ka tabbatar da cewa kana da majalisin da kake koyan karatun alkur'ani kana kokuwan iya karanta shi an ce iya karanta shi koyan baƙaƙen shi da hana baƙaƙen don ka karanta yi tiryan tiryan sanin hukunce hukuncen karanta shi ilmin tajwid ilimin tajwidi sannan ka yi iya ƙoƙarinka wajen sanin fassararsa da kuma yin aiki da shi ka riƙe alƙur'ani mai girma kar ka saki alƙur'ani ya zanto ba ka karanta shi ba ka koya in kuma ka haddace alƙur'ani ka iya ka ƙware to kar ka riƙa nisa da shi ko da lokaci alƙur'ani ya zama ruwan shanka safiya da maraice ko da lokaci kana karantawa kar ka ƙauracewa alƙur'ani kar ka zama cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam zai karan su a farfajiyar alkiyama rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura kar ka kaurace wa alqur'ani ka rike shi gaskiya nake faɗa muku da gaske maza da mata mu kusanci alqur'ani mu iya karatun shi mu kokuwan haddace shi mu san ma'anoninsa mu san fassararsa mu yi aiki da abin duk da aka umarce mu da shi cikin alkur'ani gwargwadon ikonmu abin da alkur'ani ya hana ka ka hannu ka riƙe wannan da kyau kar ka nisanci alkur'ani ba mu da wani littafi irin shi duk wani abu bai kai alkur'ani ba wa anzalna ilayka alkitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitab wa muhaiminan alayh fahkum bainakum bima anzala Allah ولا تتبع أهواءكم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات كرجع القرآن شين لتاكم بإذن حاكم لجميع الكتب المنزلة من السماء ترك النساء بشيء طرفة عين sannan ka tabbatar da cewa ka rike hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam irin yadda ka rike alqur'ani ta yaya ka koyi karatun hadisi ka sa littafin al-arba'una manana al-imam an-nawawi ka koya wajen malamai duk inda ake karatun hadisi ko ka je ka zauna kana sauraron karatun hadisi domin karatun hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yin aiki da su shine zama lafiya ga dukkan musulmi haka dattijan malami ya faɗa a Sheikh Abubakar Mahmud Dini Allah ya gafarta masa har da karatun hadisi kana aiki da shi duk abin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nazance almajiransa sahabbansa ta karantar da almajiransu almajiransu da karantar da nasu almajiran ya zo da sallah tana ingantacce har zuwa ga mu da isnadi ingantacce har zuwa ga mu wannan ya zan dole a aiki da shi ko zancen ma'aikin Allah ko abin da wani sahabi ya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya aikata ko wani tabbatarwa ta manzo wata tabbatarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko riko da hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kan kan kan suke da alqur'ani mai girma in na gan ƙarfin kafa hujja ne da alƙur'ani da hadisi kankan kan suke fifty by fifty suke wato manufar haka da zan kawo hadisi sai kawo aya sai ka ce to ai ka kare ni ai kai ta ka hujjar alƙur'ani ne nuna ta hujjar hadisi ne sai a ce a anan ka faɗi da alƙur'ani da hadisi daidai na daidai suke wajen ƙarfin kafa hujja fata ce hallaka ce hallaka wacce take jagoranta zuwa ga wuta a samu wani ya ce shi ba zai aiki da dukkan hadisan ma'aikin Allah ba hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na nufin zancen da yayi hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam yana nufin kowane irin aiki da annabi ya aikata tsawon a cikin gida ne ko a wajen gida ko a halin tafiya ko a halin yaki ko a halin zaman lafiya matukar dai wani sahabi cikin sahabbansa ko mata cikin matarsa ko ‘ya'ya cikin ‘ya'yansa ko wani makusancinsa ya ga ma'aikin Allah ya aikata kaza ko mene ne ya aikata to wannan abin za a karɓe shi alal aini wa ra'as in ba haka ba wani kudurce ƙaryata wannan gaba ɗaya al-imamu ibn batta zai shekara dubu ɗaya da sittin da rasuwar sama kenan amma ya faɗi a cikin littafin al'ibanatul kubra ya ce kin yarda da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kafirci dole ne ka kudurta yarda da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan alqur'ani ya ba da shaidan haka wa rahmati wasi'at kulli shay fa sa'aktubuha lil ladina yattaquna wa yu'tuna az-zakata والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث ويدعو عنكم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم إن قوة آية القرآن سيئا ta isa hujja ta karara ta kalmakalo a kan cewa lalle annabi yana da tsawa yana da atonomi ma'aikin Allah yana authority ne a addini yana da iko ya ce ayi kuma dole ayi yana da iko ya ce a bari kuma dole a bari annabi ya kai wannan matsayin ya kai wannan makama yana cewa ayi in ji Allah kuma yana cewa a bari in ji Allah kuma yakan halatta halattawa mustaqilla ma'ana ba wai halattawa tabaiyya da halittawan alkur'ani ba ba a cewa in annabi ya halatta kaza sai a ce sai an je an duba akwai halaccin wannan abin a alkur'ani in eh akwai sai a ce to abin ya halatta in ko alkur'ani bai magana akan abin ba sai a ce to wannan abin bai halatta ba wannan ɓata ce hallaka ne ɓata irin ta 'yan wuta Yankin Allah yana da tawa, yana da ƙarfin ya haramta, haramtawa mai cin gashin kansa. Manufar haka in annabi ya ce abu kaza haramun ne, ba a cewa ku dubo mana alƙur'ani. Shin abin ya tabbata a cikin alƙur'ani haram ne? In eh da gaske Allah ya haramta, ya ce to haramta da annabi ya haramtu. In ko Allah bai magana akan abin ba, ya ce a to wannan abin yana na akan akan halaccin shi. yanzu a cikin alƙur'ani Allah bai kira sunan kare ya haramta cin namarsa ba to amma annabi ya kira sunan kare ya haramta cin namarsa da haka yanzu duk wanda ya ci kare sai a ce ya haramun da haramtawan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba za ka ce a duba alƙur'ani ai ba inda aka haramta cin kare ba za ka ce za ka ci karanta a'a haramun ne cin kare ya haramta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da Allah mun fahimci wannan da su yanzu a cikin alƙur'ani Allah bai kama jaki ya kama sunan jaki ya hana a ci naman jaki ba Allah bai hana ba ya faɗi da za a ci alada ba hurrimat alaikumul maitatu والدم ولحم الخنزير وما أحل به لدين الله والمنحنكة والموقودة والمتردية والنفيعة وما أكل الثرى إلا ما ذكيته أما الله bai kama sunan jaki ƙarara ya ce ka a ci ba sai dai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shine zaki a cikin abin da suka prohibited haramun ne a cikin da cin farawa da haramtawan farin da kada sallallahu alaihi wa alihi wasallam to aqidar musulmi shine in annabi ya haramta yana haramtuwa ko da ba a ga haramtun a cikin alqur'ani ba annabi yana da tsanani yana da tawa yana da iko yana da ƙarfin faɗa a ji ne faɗi wannan zance kuma a yadda da ita ya hana a hannu ya ba da umarni a ɗafi umarninsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan ita ce mafita ta farko daga dukkanin wata fitina tarattu fi kuma in tamassaktum bihima lan tadullu kitaban lahi wa sunnati lam yatafarraqa hatta yanda alayya al-hawl ma in Allah ce da alqur'ani da ingantattun hadisai na dawo in kun rike su ba za ku bata ba ku rike alqur'ani ku rike hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk abin da ya taso a rike alqur'ani a rike hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abu na biyu shine nisantan dukkanin wata muguwar da'awa da dukkanin wata jita jita karka shiga yaɗa ta sai ka samu hujja ka samu dalili mai ƙarfi karka shiga cikin wata wata tawaga ta hayaniya da zaran an ce ga wani can ai yana da'awa ai yana tara jama'a sai ka natsu ka tambayi malamai ka yi bincike tukuna kar ka rika saurin afkawa abubuwa ko kai saurin yaɗa fitintunan da ka ga sun fara bayyana nan da nan a murɗa abubuwa a caccanza musu fassara a caccanza musu ma'anoni kar ka yadda da wannan yana daga cikin jami wato hanyoyin da ake gudun ma ai ainihin fitintunu yayin da suke afkuwa Allah maɗaukacin sarki ya tsare mu abu na uku ka rika malamai ƙwararru a ilimi ƙwararru a ilimi arrasu kuna fil ilmi ka rike shi ƙwararru a ilimi ka tabbatar da cewa ka rike ƙwararrun malamai ahlus sunnati wal jama'a su ake bukatar kai koyi da su su ake bukata ka tambaya duk abu in ya taso to ka tabbatar da cewa kana da malaman shari'a musulunci tsarkakakka ahlus sunna salafiyyun wanda suke kan fahimtar alqur'ani da hadisi bisa mahangan salaf shine salafiyya din kenan as-salafiyyuna wanda suke kan manhajin salaf ba kadai alqur'ani ba ba kadai hadisi ba eh mun ji alqur'ani mun ji hadisi amma kan fassararwa kan fahimtarwa in ka kawo aya alqur'ani sai mu ce ya riga ka fassarawa ina da fassarar nan da kai in ka ce eh a tafsirin al-imam Abu Ja'far sai mu ce to bude wurin al-imam Abu Ja'far malami ne salafi kuma in ya zai fassara maka alqur'ani sai ya kawo maka zancen sahabbai sai ya kawo maka zancen tabi'ai da ruwayoyin da isnadi sai ce wani za da ya fassara wani da da ya fassara to kai ma in ka tashi sai ka fassara alqur'ani da irin wannan mahangar sai ga maganganunka suna dacewa da mizanin shari'a watan wata rana ma sai a ta mamaki saboda maganganun kayan su ne bisa ilimi shi kuma alhaqqu la yata'addadu gaskiya har duniya ta ƙare sunanta gaskiya da Allah mun fahimci wannan da kyau Allah ta'ala ya ce fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamu ku tambayi yadda suka sani in ku ba ku sani ba al-hasan al-basri babban malamin ne wanda akan ce ka anna aqwalahu takhruju min mishkatin nubuwa malami ne da iya magana yana da zalaka da azaka da fasaha da zarangana ya iya zance al-hasan al-basri to da yawa sai magana ma sai a dauka hadisi yakan ce laysal imanu bitamanni wala bitahalli walakin ma yaqra fi qalbi wa saddaqat bil a'ma sai su saboda kyawun wannan magana da daidaiton maganar kan nizamin shari'a sai suka ɗauka ma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ci sun ɗauka hadisin ma'aikin Allah ne alhalin zancen alhassan albasari ne sai dai zance ne da ya daidaita kan manhajin shari'a kan tsarin musulunci alhassan albasari yana da wata magana mai tsada yace alfitnatu idza aqbalat ita fitna in ta fuskanto al'umma arafaha kullu alimin tun kafin ta afku duk malamai sun sani za su ta ishara a kanta yanzu wannan intimidating ɗin da Trump yake wa gwamnati ko yake ma wani ɓangare na Najeriya ko kun san gashi nan mana tun kasar ko ɗazu ɗin nan sai da na saurari malam albani kai ka ɗauka jiya yi karatu sai da ya wata-wata da bayanin shugabannin Amerika ga manufarsu ga irin zantutuka wala kai ka ɗauka Sheikh Awwal Adam Albani a jiya ne ya karatu yau ake yada. A zaɗin nan Isiyaku Galadima daga nan tukun-tukun ya turo man wani bidiyo kilif na Sheikh Ja'far. Shi ma na buɗa na saurare shi. wallahi za ka ɗauka shan ja'far mahmud adam kano sai ka ɗauka ɗazire da bayan sallar asuba shi ya karatu ake sawa yanzu me yasa waɗannan malaman sai ka ji duk wata mas'ala in ta taso suna da kalma domin suna gina maganganunsu ne sanda suke da rai da doron nasi bisa kallon littattafan magabata ba nuna iyawa da ƙwarewa da bolanka ba, mai malaman da suka ce, to gaskiya kuma ba ta neman ado kuma ba ta canzawa. Ƙarya ce mai launi kala-kala in ji malam sa'adu Nuhu. Ko? Ita ita gaskiya ba ta neman ado, ita ƙarya ce mai kala-kala. take caccanza take rikida nan malam shek awwal adam albani ya karantar da mu tafsirin alqur'ani mai girma da azumi ne ba da azumi ne ba amma dukkanin mu nan mun sani tarin littafai yake tarawa a gaban shi ya ɗauko wannan ya buɗa ya ɗauko wannan ya buɗa haka ne shek ja'far tafsirinsa na mai duguri ne a'a tafsirinsa na cikin kano ne me kake gani a gabansa littafan malaman da yake ɗaukowa ya karanta ne suka ya suka fassara to shi ma ya fassara muku a haka bayanan da zai muku bayanan malamai ne zai naretin muku to amma ɗan bid'a sai nuna shi ya ƙware shi sai zai zo tafsiri kawai ya ƙunu tararen banci ya ce a lokaci ya gafarta malam sai fi tarbi zai ce wuce sai rike tarbi sai zai yi kirkir haka ba komi a gaban shi daga jin sai tarbi haka ne kai ba haka ne ba ya jambai yana da mishi dauki shi kuma yana fassara ayan alqur'ani da gwargwadon larabci shi da ya iya da haka sai a ta samun tuba-tubai me ya
huwa khairun mimma yajma'una babban malami ne fa na dariƙa a ta Afirka nan amma yanzu ka duniya na ba wannan aya wani irin fasara yace ai aya ta ce a ta ayi mawludi ayi mawludi Allah ya ce huwa khairun mimma yajma'una ai a wato akwai farin cikin haihuwar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya fi dukkan wani taruwa da zaci wai ya ci makon da sai fasara da taruwa taruwa ya ci makuna in aka ce a ba shi ne an taru amma jama'a ya tara wani abu kenan da ba a tara kuɗi jama'an mala an gane ya ci makon mala yana tattara wani abu kenan ya tara ba da wani mutane ba ya ci tami'una shi ne mutane da yawa sun taru da cewa aka yi huwa khairun min ma yajtami'una da yake ce to taruwa da yawa amma huwa khairun min ma yajma'una yadda shi na fassara yajma'una da yajtami'una me yasa saboda tafsiri ne ta su ta karan kansu da kuma kwakwalwar me ya zo musu wahalin a kana kawai du'alu sunnati wal jama'a ba akan wannan suke ba da haka in fitina tun karo al'umma wallahi kafin ta kuma duk wani malami ya san ta sai an karantar da mutane sai ai ta mamaki a sakkwato ina karatu da dadewa ba su ya kai kamar shekara biyu wallahi akwai wani ba sakkwato da ya ce man yana jin tsoron karfa ya zama ta gawana in ji kun koyi mala da bari shi ne yana shakka an yi mala da bari ya rasu kuwa shi ya kama shi ya rasu wani siyasar shi ne magana kaza shi ne magana kaza to mummune ne yanzu nuna biyu ne da shi Allah ko ka kin sarki ya tsare wa idan adbara in fitina ta juya baya a rafa hakun jahiliya anan ne ko jahili yake yi mun gane to a gurguje jama'a cikin dalilan da ya dace mummune ya riko da su da neman yawaita addu'o'i da neman tsarin Allah madaukakin sarki ka yawaita addu'a ka yi tsarin Allah madaukakin sarki kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce Allahumma inni a'udhu bika min al-fitan ma zahara min hawa wa batan ta kakkara ku dogaro da cewa kai ahlu sunna ne kai ba ka da matsala kai kokarin neman Allah ya tsare ka da dukkan wata fitina da zamu sannan na shida kar ka tsaya kana jami'a da dan bid'a yana fesa maka shi muhassa ba ma kada bukatar sauraron shi manyan gida in kana da manyan malamai suna gasuna suna yawo a tiktok gasuna a facebook dan me za ka tsaya kana wucin dan bid'a yana kisa maka kuba yanzu dan girman Allah za ka taba iya sallah sallah za a taba koyar sallah da shirman da wasu suka da marin kiya ko mangarin kiya ne na wasu suka in za ka shekara ɗari kana sauraron wasu suka ne da sallah za ka iya faɗa ma abu ɗaya da za a ƙari da shi na addini ba wanda abu da za a ƙari da shi na addini sai shirme sai rafi ga ahlus sunna an cika zukatansu da kiyayyen ahlus sunna wal jama'a Allah ya roƙe ka sarki ya tsare da haka karkai jariya da su kuma karkar tabbara su ka saurari karatuka da za ka amfana na ahlus sunna wal jama'a sannan abu na bakwai ka rika ibada ka zanto mutum mai yawan ibadu na farje da lafiya ka riko da ibadu ka yawan ka farallar sallah a cikin jama'a sannan ka tsinta da lafiya kuri ka kula da ibada ka yi da sakaci da ita kar ka yarda kana rasa kabbaran harkar lima a ɗaya daga cikin salloli guda biyar za ku ci babban malami a imamu sa'adi a cikin babban littafin da yawa alamun dubala da ya zo kawo tarihi ne daga cikin wanda ba ta yi bambanta ba a yesu misali da ke shekara arba'in bai rasa kabbara nan da neman ba san da neman zai kabbata kabbara nan ba yana wajen ku rike addini da gaske da yin ma'anin sallallahu alaihi wa sallama da'a ya kasa Allah ta'ala na sa'id ibn musayyib sa'id ibn musayyib a cikin sauran ranar dubara yakan sa Allah ya protection ɗinka daga fitinar dukkanin fitintunu Allah zai ba ka kariya ba za ka shafe ka ba da ka imanin ka sai yi kirki ba za ka samu matsala a imanin ka ba ana son mun mutum ya rike gaskiya ya daidaita da jita-jita ya zanto tare da mutane kirki su ne abokanka kar ka rika haɗa abokantaka da mutanen banza da za su yi bace ka wajen bin dukkanin wata cewa ko alaƙa ko bala karka yarda ka zama kudda kudda dan bid'a da sai ka sai ya shige ka sai ya tuke ka ya dora ka akan wani abu na alaka in in karka yarda da wani kai nesa nesa da addinin su sannan ka tabbatar da cewa kana tambayar hukuncin Allah akan kowace matsala ta addini sawa'un wacce za ka faɗa ko wacce za ka aikata ka kula da alƙur'ani ka kula da fikirin Allah za ka shiga aikin da fikirin Allah za ka shiga fikirin Allah al-azkar al-ma'zurat addu'o'i da aka roƙo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka tabbatar da cewa ka rike su garkuwa ne daga tuntunin zama sannan ka yi haƙuri da raddi da cutarwa da yarke da kadafi da takunan banza da za ka ji muktali a ƙungiyoyin bid'a suna yi ma'aru suna tuwar jama'a don fitina irin ta zamani don su tsike ka ko su sama rauni ko sa ma karkarka jin kana filin cewa ai kai kana da ashur bin nada a a kai hakuri ka tabbata akan abin da kake kai na sunna kai ba su kokarin ka wajen yana manufarka ta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ta'ala ya tsare a ɗan kwanan nan ina hanya ana nuna ma lokaci a ɗan kwanan nan wani abu da ya dace mai tsokaci a kansa a wannan lantar kun sani shugaban kasar amerika ya yi waɗansu bayanai wadda ta kada tarzoma ko bayanan sun yamu a ɓaro a ƙasar nan tamu nigeria donald trump ya ce ya sanya wa nigeria bbc wato country of particular concern an sa ido na musamman ga Najeriya. Wannan ba wai Najeriya ya fara sawa ba, a yanzu haka Saudi Arabia cincini sun bayyana da cewa an sa mata irin wannan ido don an sa ita ma a BBC kuma bai bayyana cewa an cire ta ba. China shi ma ya taɓa magana cewa ya sa China irin wannan komar kuma bai yi bayanin ya cire ce da a wannan tumbar ba da haka wani abu ne wadda trump yake yi a irin shirme irin nasa na rashin nutsuwa da rashin bincike domin in ka kalli irin statement din sa kare za a gano shugaban kasa kamar na da ya rika abin kunya ne a nan da yake ya ce ya ban ya ba farkabar wato cibiyar jargaban ita ce cibiya markali kenan santan a santan tukan har ko hada-hadar sojojin kasar ko tsaron kasar ya ce ya ba su aiki su shawarta yadda za su kawo Najeriya hari sannan ya tura wa tenet ya ce ya ba su umarni su yi masa bincike kan abin da ake faɗa masa na cewa akwai genocide da kiristocin Najeriya akwai kisan kiyashi da ake wa kiristocin Najeriya ya bayan majalisa ta ba su ce su bincika mai kawo report to amma ya ba su aiki waɗannan ɓangarorin guda biyu ya ba jami'an tsaron ka aiki ya ba talaka aiki dukkan su ba wadda report ɗinsu ya fita kuma ya fito ya ce ya yi hukunci ya ma tabbatar da cewa kawai ɗan da ya kare shi ya ce ya tabbatar da ya riga an gaba kirki kawai zai kai hari wa wai waɗanda suke kira ɗan sa'un addini domin inda ya cutar da mu zai inda ake ɗan ta'adda kaɗai amma kiran su islamic foreign to kenan an danganta su da ne da musulunci wannan ita ce haɗar da yake da kowane musulmi yau in to ya fito ya ce zai ba najeriya gudunmuwa wajen yakan ta'addanci to akwai ta'addanci a kudu tare da akwai da arewa in ka je ibonyi ko bayelsa ko delta za ka cimma ta'addanci irin yadda za ka cimma ta'addanci a zamfara da katsina da sakkota da kaduna da makamantarsu to dukkan wani shugaban kasa na ɗaya daga cikin tufa ba a kwanci sun da ake da su in ya ce zai yaƙi 'yan ta'adda na ƙasa kaza to ba wanda zai cewa kayi addinin sa an gane amma da zaran ka girma kalmar musulunci ka danganta wani abu da ta'addanci wa musulunci ka ce islamic foreign to dole duk wani musulmi hankali shi ya tare ke duk cewa kana neman kai a daji musulunci haka ne ko ba haka ne ba da ya fito ya yi wannan magana ya ce ya sa kasan nan ta najeriya a wannan sa ido sa ido ta musamman wadda yake nufin wato a masa bincike zai kai wani hali na musamman in ka saurari bayanansa mai kyau abinda yake nufi najeriya za a sa mace ido ko za a sa ma gwamnatin najeriya ta kunkumi har sai ta hana kashe kiristoci in ba haka ba zai shigo ya kai hari wa masu tsauran ra'ayin addinin musulunci ɗan ta'adda wanda wannan magana in za a fassara shi yana nufin dukkan ta'addancin da ke faruwa a arewacin Najeriya ko a kudanci duka ana yi ne da sunan musulunci wanda wannan kuma ƙarya ce yanzu za a ce yan bandit da sunan musulunci suke yi yan bandit suna da alaƙa da wata da'awa ce ta musulunci kidnappers suna da alaƙa da wata da'awa ce ta musulunci ba su da alaƙa da wata da'awa ta musulunci da yawa daga cikin 'yan ta'addar nan wanda suke kisa ba su da alaƙa da musulunci to ka danganta ta'addancin da musulunci yana nuna kai din kai ne ɗan ta'addar mai ta'addar da musulunci tsakani da Allah amma musulunci bai da wata alaƙa da ta'addanci ko ƙanƙani ba shi shi yasa gwamnatin Najeriya bayanai da suka fita daga baki da rubutun shito don ya rubuta a tuta hanzarinsa ya ƙara rubutawa sai a tuta hanzarinsa sannan aka zo aka yi tsere da shi babar ya ƙara maimaita ya kira sunan Najeriya ya kira sunan musulunci ta akanci kuma sannan ya ce zai kai waɗanda a jihar me dalili wai ana kashe ana wa kiristoci kisan kiyashi a Najeriya. Wannan ya biyo bayan samun wani fasko duk da dai Najeriya ta fito ita a karantar kanta a gwamnatance ta kashe ta wannan da'awa na Trump. Mai magana da yawon shugaban kasa ya fito ya karyata wannan a gwamnatance. amma har waye muna kallon abin da ya dace gwamnati ta yi ya dace daga ma'aikatun tsaro na ƙasar nan statistically a fitar da bayanai na adadin musulman da aka kashe a kowace jiha da adadin kiristocin da aka kashe a kowace jiha inda ai akwai alƙalumma ba zai yi a gwamnatance a ce ana kashe waɗannan ana yi irin waɗannan kashe-kashen na wannan ta'addancin da ke faruwa a yi abin da ɗinsa ba a ɗaukar da samunsa ba to kamata ya gwamnatin ƙasar nan ta fito ta faɗa adadin musulman da aka kashe zuwa yanzu a yakin mai dubu na yan boko haram da waɗannan mutane da ake gaba waya da su Allah ta Allah ya ba mu iko da nasara a kan su ƴan ta'addar daji ɗan nan a faɗi musulmi nawa a kashe kuma kiristoci nawa a kashe kaga akwai buƙatar wannan ba kawai a ƙaryar da abu ba me dalilin wannan zance na Trump abu ne sananne fasto ne sananne ga sunan sanan kowa ya sani ana ba sai mun faɗa ba musamman ya tashi kafa da kafa ya tafi har senate na amerika ya nemi dama kuma ya waɗansu bayanai na tundiri da nuna cewa ana zalunta su ana kashe su ba da ne a cikin presentation ɗin shi kuma bai ambaci ana kashe musulmai ba sannan aka ci gaba da samun wasu fitattun fastoci suna mara ma irin waɗannan ƙazaman bayanai yaki baya na da cewa an sami waɗansu manya-manyan faskoci waɗanda suka fito zuwa kora abin suka tabbatar da ƙarya ne haka ƙungiyar kan ta magana ta ce ƙarya ne a da wancan fasko ke faɗa amma bai hana wasu ci gaba da promotin wannan ba har aka samu wata ƙungiya tana kiranta inter society wacce ita ce ta yi wa bayani na ƙarya abin kunya domin ta ce wai an kashe kiristoci wai dubu ɗari da ashirin da biyar a rubuta balowar da ta rubuta wai an kashe kiristoci dubu ɗari da ashirin da biyar sannan an rushe ma kiristoci masallatai a nace masallatai cocinansu wa rushe cocina dubu tara da sauran bayanai na ta na ƙarya da ta fito ta kuma ta yaɗawa duniya kuma tana da harshe tana da murya a jaridar da a rubuce-rubucen da ana jin da international su wannan sun ƙara promoting yunkurin trump na abin da yake faɗa saboda wannan ƙarfi da ke fitowa daga bakin wasu daga cikin fasoci ba dukansu ba da kuma wannan ƙungiya da ke promoting wannan isha'ar wannan rukunin wannan ya ɗarƙar yaɗar da ya ɗashi ko'ina cutar da cewa ƙarya ce ba gaskiya ba ne wannan ya ya samar da tundiri daga waɗansu daga cikin sanatocin amerika da da shi trump gini zuwa a kan wannan ƙaryar kuma da gangar tabbatar da gangar tabbatar a sai intention tabbatar da ba sani ba duk abin da ke faruwa a wata ƙasa ba abin da mutanen nan ba sani ba sai dai dama akwai ta koyayyar manufa ko ana buƙatar da me za a fake shi ke sai a shigo a ita zuwa ba wannan ainihin manufa ɗin ana buƙatar a samu wata mafaka wadda da ita ce za a fake a ita zuwa ba wani banda da daɗewa I think a 1994 ai amerika ta taɓa irin wannan yunkurin a kanta ta ce za ta je ta kai ɗauki za ta yaƙi ‘yan ta'adda a ƙarshe ta barta da take turu kuma ta kwashe mutane ƙasashe da yawa wanda amerika ta yi irin wannan yunkurin a shi ƙarya ce ya sa china da ta ankara ko shekaran jiya na ga rubako mai ba shugaban ƙasa shawara a kan harkokin tsaron ƙasar nan najeriya na ga da kadan china sun yi mitin tare sun shiga ɗakin sun tare suna tattaunawa wannan ya biyo bayan bayanin shugaban ƙasar china na ƙaryata abin da trump ya faɗa da kuma jan kunni da fuska da harshe mai ƙarfi da shugaban ƙasa trump a kan abin da ya faɗa na ƙaddamar da hajji ga najeriya saboda kyakkyawan alaƙa ta kasuwanci musamman a 'yan waɗannan shekarar da ya shiga tsakanin Najeriya da China musamman hawan shugaba Tinubu. To har yanzu kaga China tana fitowa a jaridunta da bayananta ta tana ƙayyata abin da suke faɗa na cewa ana wa kiristoci jonatite domin jonatite kenan ana kashe su saboda akidar da ta kiristanci yanzu dan girman Allah in ta kama ɗan dan fange ko kidnapper sai kama wani kirista ya kama yau da shi kirista ne in ya zama su uku wannan limanin juma'a wannan jakob ne ko fato ne ko kaza wanne zai kare a cikin ba zai kama shi da sunan wai shi kirista ne ba a'a su zai kama shi ne kawai ya kaddance shi ne ko kuma ne to bai dace a yi karya a ce ana tun sai ba ana kashe ana wa kiristoci kisan kiyaki saboda kiristancin su kuma wannan abin da wancan rabaran fada ko farkon ya faɗa dan benue da sauran fasoci a kowane faso a zon yana yawan promotin wannan al'amar da yi da hausa yi da turanci hatta ecos a jiya jiya nan ta karyata da hujjoji da dalilai ta karyata waɗannan zantuka sannan haka african union african union su ma sun karyata ƙungiyar haɗin kan ƙasashen afirka gabaki ɗaya su ma sun karyata irin abin da yau ya faɗa da su kiristocin da suke kai waɗancan bayanan ina so da Allah ku tace na bayanan Dr. wato Janar Abdulrahman da Basau ya yi wasu bayanai na saurare shi bayanai da masu muhimmanci ban taɓa sauraron wani bayani mai hujjoji da dalilai masu yawa akan wannan matsalar kamar bayanan da Janar Abdulrahman da Basau ya akan wannan matsalar ba kaɗan daga cikin bayanansa ya ce yanzu amerika in ba don ba ta da kunya ba kuma tana da wata koyar manufa har ita ce za ta ce za ta kawo wa najeriya wani ɗauki kare ta'addanci ita ce take da bakin magana na cewa za ta bakin hajjitan mazauna najeriya ga wani ko kiristoci ne ma ko musulmai ne ita da za ta yi protectin dinsu ta ba su kariya daga dalilin ‘yan ta'adda sai ce a lokacin shugaba bukari ya ce kafa da kafa shi ya shayake amerika a tattauna da gwamnatin amerika su ba da gudunmuwa don yakan su waɗannan ‘yan bandakin gudunmuwan siyar da siyar ma Najeriya da makamai su ba su kayan aiki wadda za a zo amfani da su wajen gano waɗannan ƴan ta'adda. Yana Abdulrahman bin Shakur kun san da shi aka wata gwamnati. Ya ce sun yi suka yarda. Ya ce da ƙyar suka siyar mana da jiragen nan na Tukamu. Su ma sun siyar da su ne in conditions bisa sharaɗa domin cikin sharɗar sun ce kar a yi amfani da jiragen a arewa maso kudu kaga su zamfara kenan ba su yarda amfani da jiragen a zamfara ba a katsina a sokoto ba su yarda a yi amfani da dukkan arewa maso kudu su yi amfani da su a arewa maso gabas nan kadai za a amfani da su waɗannan jiragen kuma kar a kai jiragen kudancin ƙasar nan ya ce wannan sharuɗa ne da suka ba da a rubuce suka ce za su ce mana su kwano kira da su kwano amma da sharuɗin kar a yi amfani da su wajen gano ɗan ta'addar arewa maso gudu nan bangaren da nan bangaren da fara arewa maso yamma ko wajen yamma kar amfani da su a sai dai arewa maso gabas kuma kar a yi amfani da su a kudu da da cewa su ya aka ya ce to yanzu waɗannan ne kuma za su zo a yau ce za su shigo kuma su ba da gudunmawa ku da aka ce da kuɗi ana neman ku taimaka da kayan aiki don a yaƙi ta'adda amma da yake sun tabbatar da cewa yaƙi ne na tafiya za a yi a lokacin to sai su nuna ba su yarda ba amma yanzu da yake dama ana buƙatar a fake da gudunmawa ne a harkar sana'a to shi ne sai suka biyo ta wannan sai suka biyo ta wannan hanyar ka saurari ko ka je karanta bayanan da BBC suka fitar BBC suka yi wata wata magana daga shekaran jiya jarida ta BBC kan wannan ishu ɗin hatta wancan ƙungiyar ka je ka tuma yadda suka yi mata rai cewa wannan abin bai da alaƙa da musulunci kawai ta'addanci ne yana faruwa a kudu yana faruwa a arewa kuma ana kashe musulmi sama ma da yadda ake kashe kirista da haka bai ta karyata abin gabaki ɗaya hatta ga rayuwar turai domin na so mina zai dai daga shekaran jiya nan zuwa jiya zuwa yau yake ta bayyana hatta tarayyar turai gaba daya sun ƙaryata abin da trump yake kokarin ya faɗa sai abubuwa na nasara suna ta bayyana na san kuma shugaban ƙasar rasha yadda yake kiyasin doka akan dukkan wanda ya zagi ya zagi al'ummar Allah sallallahu alaihi wasallam ko wala daga alqur'ani arasha hada cewa shi Trump da yan nazarin sa ba sun yi ma ga dukkan wata jihar da aka taɓa kaddamar da shari'ar musulunci sun yi alƙawarin za su yaƙi da sannan aka duk wata jiha wadda a cikin wannan jihar zagin manzon kira sallallahu alaihi wa sallam laifi ne suna ganin wajabcin yaƙa ko hukunta wanda ya haka to shi ma an sa an sa alama ga wannan jihar za a yaƙi ta haka duk wata jihar da take kallon dole a yi rubuta Qur'ani ba za a wadata Al-Qur'ani ba jawobi goma sha ɗaya ne suka lissafa a majalisar Amerika cewa sai an yaƙe shi galibi jawabin waɗannan arewacin da namu suna ciki kuma waɗannan bayanan kaddara ta riga fata ɗaya daga cikin sanatocinmu ya yi wannan bayanin ya yi wannan bayanin a ɗaya cikin sanatocin kano house maila ya wannan bayanin a senate ce ga abin da america ta yi tsarin zaɓe a senate ɗinta ana neman a ɗauki matakai to allah maɗaukakin sarki ya kona ma da kuma waɗannan mutanen ya kona masu a cikin domin ko za ka cimma yadda gaske shi wancan fasan kishi Najeriya ke yanzu a gwamnatin ƙasar nan madafan iko musamman na abin da ya shafi aikin kaji saboda Allah a wannan gwamnatin suwa ne suke kan gaba a jagorancin dukkan wani aikin fos kiristoci ko musulmai kiristoci ne manya-manyan sojoji na sama na ƙasa na ruwa shugabanni da ake da su a kiristoci su ba za su iya ba rayukan kiristoci kariya ba inda gaske musulmai suna yin tabulushin ƙungiyoyi na ta'addanci don su kashe su waɗannan sojojin da suke shi ba za su ba kirka ba ba su ba su kariya ba sannan manya-manyan rabaran fagar nawa ake da su yusuf a dogoye waɗanda za su iya bugawa shugaban kasa waya ya ɗauka duk sanda suka so su ga shugaban kasa za su iya ganin shi a ƙasar na akwai manya-manyan fasoci wanda su a karantar su gloria ne ta kowace fuska suna da capacity da za su iya ganin shugaban kasa me yasa ba su su waɗannan manyan na ake daga koken su zuwa shugaban kasa ba sannan duk wancan ya iya kwarewa ya rubutu ya tashi bai har amerika bai har ya je abuja ya isar da saƙon shi zuwa ga sanatocin Najeriya na ƙasarsa. Ya sa duk wannan ba, inda kake gano makirci ne da addinin musulunci. Lokaci ya riga ya yi a tuna na gana nuna wani lokaci. Amma wallahi na zo da wani su da tafi wanda kowanne na ba alama. Na so in karanto abubuwa ku yadda kiristanci yake. A asalinsa kiristocin suka gane irin yadda nasara kirkon dora su a kan ta kun gan shi nan a kama wahalin zimma mai bisa shirka da ka'idoji bal annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma yace man qatala mu'abidan da kiyamar kiyama duk wani wanda ya kashe kiristan da akwai zaman lafiya tsakanin shi da mummuni ko shi da mummunai da suka suka bari ko tsari mu musulmai muna da kafira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce kun la ta kamar wani ba'a kar ku yi burin yaki kar ku yi burin Allah da abubuwan da ba ku ta addu'a Allah ya raba ku da su kawai kai zaman sa kai abun ana bincike ce amma fa idan lakitumu suka ce dole sai su zo su zaɓe ce kawai ku da su ba da wuriya mara yi Allah ya ko su sai ku kare sai ku tabbata a kare da musulunci ke haka taktik na zaman lafiya da kuma taktik da yadda za a yi yayi taktik shi ne a roƙi Allah zaman lafiya amma in har wani wanda ba musulmi ba ya raina ku wata jin bari ya ce dole sai ya zana da ku dole sai ya yaƙe ku domin sai ku ce mai amfani da ka'idar wannan tana tsara su amfani ya ayyuka da suna amonu da da irin kuɗaɗen wasbutu Allah ya ce ki kada a cikin zuwan kafirci lalle a ture a tsaya irin waɗannan maganganun farko su da gaban gaba da yawa kuma an karɓa alhakan albasari al'imam bin ma'adar al'asani da ya kuce kuma da al'umma sun gaba ɗaya mun yi malamai da yawa sun yi shakki wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa hadisin yana nuna lalle ba su gaske su zaman lafiya. Su zaman lafiya kan mai fatan yari. A tsarin na Najeriya da Amurka an kafara ce, ruwa ba ma ta alkardu ba ce. Suna gaba da mu ga tattalin makamai da sauransu. Amma in ka ce za su zalunce mu, za su afko mana ba ta da haƙƙi ba, to Allah ta'ala zai kama mana. Sannan wani zai iya cewa ai ba za su zo su yaƙi mutanen gari ba ne, kai ka ji a Eh yanzu haka Trump ya ce, To, amma, amma akwai abin da ake kira concern damages. Ga wacce aka zo yaƙa daban, sai a fake da yaƙan wani a yaƙi wanda bai zama bai gani ba. kuma ka faɗa mana ka samu a ranar da Amerika ta taɓa tuhumanta da wani abu ta haƙa wa ƙasa da sunan waɗanda suke rike da wannan abin kaɗai za ku mafada wanda ba ke jami'in waɗanda ba ruwan kwana-kwanan nan ta zargi Iraki da cewa tana ɗauke da makamin nukiliya. Ƙasashen duniya da yawa sun fito sun ƙaryata. amma da yake zai je ne galibin makaman nukiliyar da iraki take dauke da shi ya shiga kasan iraki shin tsakani ga Allah ya akan makaman nukiliya din sai ya galibin shi kuma wata kasa ce Amerika ta taba cewa za ta taimake yan kasa wata taimake gwamnatin kasa ta kishiyanci yan ta'addan kasa a ƙarshe kashe bai juya dukiya ba kalli Siriya, kalli Suriya, kalli Lebanon, kalli Yemen, duk kasashen da Amerika ta shiga da sunan taimako. To ta bar mana ‘yan ta'addar a ƙarshe sun zanto sun suke jagorantar kana. Allah ta'ala ya tsare ne, da misali ne a zuwa ce, ga Amerika na ta shigo za ta yi Macron ya ce ne sai ta yi kori ‘yan ta'adda. To sai su su yi barazana su kwata da ke kasa musamman ma in tana bibiyar financial crisis din da ke samun abinda a yau kwanan nan za ka tabbatar da cewa abin da suna cikin matsala ko da ba shi ba ta iya gabawa a ko'ina to kenan ana buƙatar kamar da ta saba da zo ta rika wata ƙasa mai tasowa don ta ɗiba arzikinta kana tsammanin abin da za ta shigo zamfara duk wani da ɗan ta laye da resources ne na resources da muke da su a kasar zamfara za su zo an na fiye su da kuɗi ko su koma su mana sata ba yana da wahala yana da wahala su shigo da wata manufa ba su biyar da manufa ba to abin da ake jin tsoro ke inda da gaske fi sabilin layi za su zo ne kaɗai su nufa cikin ta'adda su tafi a musu me matsala a ciki a ne da kamar yadda malam malam abdulrahman da mazo ke fara su ko da muka je wajen roƙon arziki ku siyar mana da makamai don mai maganin mutanen nan ko da ki ya kuma ku ne za ku ce za ku ga da kanku maganin su hanya akwai dai wata koyayyar a ba kasa Allah madaukakin sarki ya tsare Allah madaukakin sarki ya tsare mana da kanmu Allah ta ala ya ce Allah ya zama da mu lafiya muna mu zauna lafiya da mu da kristocin da muke tare da su makwabtanmu ne ko ku a wajen aiki ne a ko'ina ne da duka Allah ce la yin abubuwan na kwari da ta zai ruka da rukun fiti wannan rukun rukun min tiyare rukun Allah ce an da babban mutum da ta zo ne Allah ya hana ku kwada da kiristoci da basu zalunce ku ba ba su yarje ku ba ba su tada ku da gidajen ku ba a zauna lafiya ku girmama su girmama ku kuma wannan shine abin da ake zaune a nan shine kasan da take cikin sa in ba sharrin ya gudawa ba wata jarirar nan malamin ya faɗi tattalin su ga shi nan a kama halin fita ka je ka karanta wannan littafin a kama halin fita wallahi fa ya hudan mutum yana buƙatar ina da wata muguwar manufa ya ga yadda zai hana da kai musamman ta kalli irin ƙawancen da ke tsakanin na kan yawo a yanzu da Trump duk duniya ta juyawa bai ta nemi ta yawo baya domin Isra'ila bisa zalincin da yake bayan koma farke bisa mummunan aikin da yake na kisan kiyashi na kisan kiyashi da yake a Gaza wanda duk duniya ta yi kiyashi haka a matsayin dole ta kiyaye wa kuma musulmi a Gaza ba kasan da ba ke farko karfin ya kuma wannan mummunan aiki ba amma wallahi to kullum ma na masu bayan yana ne ba shi da kamar da shawarwari da karfafa gwiwa a kwanan gobe haka suke da bayyane na kan yawon control to a irin wannan lokaci kuma sai a lokacin ma'amirka ta zo ta fara irin waɗannan maganganu dole ne masana su ta cewa tabbas ne kadai na ɗiban arzikin ƙasarmu da cutar da mu da tuhumar gwamnatinmu da wasu abubuwa a ƙarshe wasiyar mu ɗan uwan musu ɗan uwan musulmi ne ƙoƙari mu zauna lafiya da mutum da musulman da kiristan kuma kiristoci ku fahimci zama da musulmai musulmai masu son zaman lafiya masu son zaman lafiya kar ku yarda ku gana wawaye a katakin musulman yanzu kadai ka kalli wannan wannan turkuza ɗin wannan damakakken mutumin masu suka ya shiga yawo da waɗansu malaman da rika yana haɗa su da waɗansu kiristoci a coci wani zai yi jagoranci ya sa a zauna lafiya ta da hankalin da kuke ciki ku kwantar da hankalin ku zan hana faɗan da kuke ake yi tsakanin shi akwai wani faɗa tsakanin musulmai da kirista a kan yaushe rabon da kaji an ce wani ba musulmai da cikin kan sun kai hari kai ka ba taɓa ci sun kai hari wajen kiristoci da suka sha mana nan za ka ga wannan lafiya ba kamar mutum ne kawai suka kuna da ra'ayin kuna da ba sai yanzu da rike wannan rike wannan na ku yi haƙuri ku yi haƙuri ina raba ku wannan ina faɗa ba shi ba ya kuɗe ba yanzu mu a nan zariya kiristan da yake zaune a nan zariya shekara ashirin zuwa yau sama da shekara ashirin ba kiristan da suke mazo yana faɗa da wani musulmi ba ga kiristoci nan a anguwansu suna zaune lafiya da musulmi ba muna da abokata da asibiti ma abokata masu ba su su mara ta lafiya kai su kuma su ji su su su ma suna da bukatuwa da kawo da su makarantu a kai ko ni ana yi haka ne da lafiya da yawan su ana abokan da su ma ana zaune da su ana da mamuru yanzu in ka kalli mamuru da da mamuru da ka ce ka da zara ka da mamuru amma ni dai sama da shekara arba'in ana jira a wani wallahi abu ne da rana da wasu mutum an ce a ji aka ba gwai ba ko ne ki mutum ji ana yi aka ba shi ne na ra'ayi na ra'ayi yanzu duk nan da kike magana kan kake shiga a wurin mutanen musulmi suna nan yanzu in kai magana a wurin mutanen musulmi suna nan a daga suna nan a nan gobe suna nan a nan suna nan a cikin gwaya suna ko ina suna a wurin suna suna suna hidima gaban in da ya koma gidajen da lafiya lafiya ga su nan a sabon gari ga su nan a kristan sunna ga su nan a wurare da yawa ana zuwa lafiya amma saboda shan san kada kafin wasu da ke sa wani kitabu ko wani to waɗanda kake kai da ku waɗannan yan ibada masu faɗa da ku zan zai ba ba ko kada ko su ne a faɗa ina ma faɗa ya raina kai yake kawo ido je mai da dama waɗannan kungiyoyi su ci kuma ku tsaya tun da zama ya haɗa a nuna lafiya kar a kawo wani abu da za a kuntar da wani abin da za ku ke shigo don ku kuntar da wani in da kuma abu ce ku lafiya musulunci addini ne addini ne na zaman lafiya mun zo da lokacin ku ci irin bayanan da imamu ya bawa kai yake a kan kirinsa da kirinsa yake mai hukuntar kuntar zama shi amma ɗan kuma faɗa da wani ina gabatar muku da waɗannan littafai littafin farko a ahkamu ahli ahli kitab ga wannan littafi a hannun na hannun shi littafi na biyu a ahkamu ahli zimma ga shi nan littafin al-imam ibn qayyim littafi na uku iqtida'u sirat al-mustaqim wa khalafat adab al-kabir kan imam ibn taymiyyah akan kiristanci da tarihar da abubuwan gaba ɗaya su wannan littafi littafi na hudu bidayatul hayawa fi asmata al-yahud wal nasara littafin al-imam ibn qayyim shi ma akai kiran sarki da tattalin su da niyyar da suke mu'amalar da musulmai da kuma irin yadda aka ce su zauna da musulmai a cikin bayan su da kuma a cikin alkur'ani wannan littafi sannan ba a nan mutane guda biyu da hudu na shaykhul islam ibn taymiyyah littafin al-jawab as-sahih liman madda dalilin masai ibn tabiya ya rubuta wannan littafi ya ɗauko su tabbar ya yi rafi da kiristoci ya faɗi kuma ɗabi'an su na asalin wanda ta kauce maka ya tunatar da su sannan ya faɗakar da musulmi ya tafi da ya tsakanin su da waɗannan mutane Allah mu ɗauko sun san ce kawai da kan mu dace Allah mu ɗauko sun san ce kawai da wani ya kuma ba su da zaurin da ba a san da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yarba wani bid'a yarba wani shirka da sai da mukan tauhidi da sai da mukan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuna addu'a ta musamman malamin mu ce awwal adam da sani wanda ya kafa wannan wuri Allah ta'ala ta fata la ya kara wa da'awar ta albarka Allah ya sanya wa almajiran ta albarka wannan wuri Allah ya ba shi kariya da kowa dukkan wani sharri da ke kusantar wannan wurin Allah ya ba shi Allah ya ƙara haɓaka shi, ya ƙara haɓaka da awon yin kawai a da bayan suna rubutu da da mafarama wasu ba hannun ba kuma bai hamdu ta ashar Allah ya yi ila anta asna su kuwa ku bi ne assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، الشيخ دكتور